أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تاتي لنا بالزفر a zama duk da ya shige mun yi maganar shekarun duk waɗannan bayan Allah cewa Shehu Tijjani radiyallahu anhu an haife shi hijira tana dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ya rasu hijira tana dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin ya yi shekara tamanin kenan ya girmi Shehu Umar Ruhuti radiyallahu anhu da shekara sittin radiyallahu anhu mun yi maganar shehu dan fojo radiyallahu anhu an haife shi hijira tana dubu daya da dari daya da sittin da tara shehu tijani ya girme shi da shekara goma sha tara radiyallahu ta'ala anhu sannan shehu dan fojo ya rasu hijira tana dubu daya da dari biyu da talatin da biyu bayan rasuwar shehu tijani abul abbas da shekara biyu shehu dan fojo ya yi shekara sittin da biyu a duniya wannan shekaru masu albarka da wannan tarihi amma shekararsa 62 sai shehu abdullahi gwandu shehu dan fodiyo ya ba shekara biyu ya gina shi da shekara biyu an haife shi hijira tana dubu daya da dari daya da saba'in da daya radiyallahu ta'ala an a to shehu dan fodiyo ya ba shekara biyu ya zama shehu tijjani abul abbas ya ba shi shekara wajen ishirin da ɗaya kenan sai shi kuma ya ya wato ya rasu hijira tana dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyu shaudan fadi ya ba shekara goma sha biyu da rasuwa shi kuma ya yi shekara saba'in da biyu a duniya sau abdullahi gwanzo shekara saba'in da biyu a duniya sai sarkin musulmi sarkin muminai muhammad bello radiyallahu ta'ala anhu shi kuma an haife shi hijira tana dubu ɗaya da ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da biyar aka haife shi ya rasu hijira tana dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyar ya ba wa shehu umar rufuti shekara goma sha biyar ya girma shehu umar rufuti shekara goma sha biyar ya yi shekara hamsin da takwas a duniya masu albarka duk wannan abu da ya yi daga shekararsa hamsin da takwas a duniya to mun tafi cewa shehu umar hutu radiyallahu anhu fitowarsa ya fito hijira tana dubu da ɗari biyu da arba'in da ɗaya ya shige ta nigeria kafin shehu abdullahi gwandi ya rasu da shekara uku sun haɗu to ya je ya gama wa'annan zama da komai ya dawo nigeria kamar yadda muka faɗa hijira tana dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da shida bayan shehu abdullahi gwandi ya rasu da shekara biyu ya zo ya samu sarkin musulmi muhammad bello radiyallahu ta'ala anhu anan suka kulla yarjejeniya da zumunta ta taimakon addini da komai nan ya ɗau tutar amirul momina sarkin musulmi muhammad bello ta yaki shekara takwas duk zaman da shehu umar ya a sakwata shekara takwas din nan tutar yaki a hannunsa take ba a taɓa kai yaƙi an yi jihadi sai an yi nasara radiyallahu ta'ala an to tun daga wannan lokaci ya auri farko muhammadu lima ya aura masa yarsa aisha ita ta haifi ahmad kabiru khalifansa babba shehu tijjani babba da zainabu da maryam sannan sarkin musulmi amirul muminina muhammad bello ya aura masa ita ma yarsa rahmat ita kuma ita ta auri ta haifi muhammad nuru da ruqayyatu da safara'u wannan ya sarkin musulmin tana da wani daraja albarka iyayenta da albarkar mijinta da abu tana cikin cuta ajali da rasuwar ta zo sai ta farki shautu jani'a aiko mata da raƙumi ta taho tunda shine abin hawa abin hawa na wannan lokacin tun da ta gaya shehu marubuci ta ce na ga shehu tijani ya aiko min da raƙumi ta shehu tijani shehu marubuci ya ce muna sallama ne radiyallahu ta'ala anha ta rasu nan ita ce ita wannan to muhammad bello radiyallahu ta'ala anhu ya rasu hijira tana dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da uku to sannan shehu umar rubuci radiyallahu anhu ya bar ya bar sakwato bayan wannan amini nasa rikinsa almajirinsa da komansa abokinsa ya rasu wannan zama da aka yi zama ne mai dimbin tarihi duk wani tarihi da turawa dan turawa sun tarar da wannan zama sun rubuta shi an yi yarje da abubuwa duk da ya faru duk wani maganar jihadi da suka janiya da kajiriya suka yi tare wannan zaman za ka ana faɗa zama ne mai albarka muhammad bello ya ga albarkar wannan zama ya ga abubuwan shehu umar huti da sirrin da yake tare da shi har ya karɓi ɗariƙarsa abinda yan uwanmu ba sa so a faɗa dan an ce mutum ya bar kajiriya ko ya bar ɗariƙar da yake kai ya shiga tijaniya ba ci ba ya yi ba ba wai ma'ana kadiriya ba ta da girma tana nan da girmanta akwai bujimai manya-manyan shehunan ɗari da tijaniya wani daga kadiriya suka shigo yana daga cikinsu muhammadul kansusi muhammadul kansusi sahabban shehu tijani mutum biyar ibn al-ahmar da ɗayyibus sufiyani suna nan su biyar shehu tijani ya zuba abin da bai zuba wani a cikin a wani ba su biyar ɗin nan saboda himmar kansusi sai da ya kwashe abin da yake wajen duk sai da kowanne yake na zazzage abin da shehu tijani zuwa min gaba ɗaya cikin kansu kowanne shi kuma ya zazzage cikin isrini isrini ya zazzage cikin ɗayibu sufiyani na biyu ɗayibu sufiyani ya ce ni kuma na zazzage cikin ibrahim ya duk gaba gida in ka duba wannan sasala za ka ga haka saboda girman shi kansusi radiyallahu muhammad kansusi namiji ne wata rana ya hawo doki ya zo shiga ta makabartar iyayensa ajira ne duka kasan suna da tasarrufi sai wani daga cikin kakan nasa daga lahira ya rike mar kafa dokinsa sai da kafa dokin kusan rabi ta shige kasa sai ya ce ya juya ya kalli kaburin ya ce wallahi duk wanda ya yi wannan tasarrufin ko ka saka min doki na gon haɗa ka da shehu tijani fada ko ka saka min doki na gon sai kafa doki ta fito radiyallahu ta'ala anhu mazaje da yawa ga Ibrahim Rayyahi radiyallahu ga wannan Yusuf na Bahani na Beirut wanda shi ma akan wata ɗariƙa take ya koma daga sai dai in mutum yana son fitina koko mutum yana da asubi malum baya kaza kaza ya sa fitina ba faɗa tsakanin bayan Allah gaskiya da gaskiya ne kai gana ta so ka ga annabi ka kasa ga wani ya ce ma ga hanya kawai albarkar shau yanzu yanzu yanzu yanzu ka ga abu so ta tsaya jayayya amma in ban kaura ake haura ke ake aiki abubuwa kuma idan an ce muhammad bello radiyallahu ta'ala an sarkin musulmi ya shiga tijjaniya ba kuma bane wannan ko da shiga tijjaniya ba dai tijjaniya ta dafa masa sun yi jihadi ya ga albarkar tijjaniya da komai har ya ba wa tijjaniya yarsa har ya yadda tijjaniya ta zauna a ƙasarsa ta yaɗa fil abubuwanta yanzu waye zai yadda haka waye zai yadda haka to wannan kenan sannan ko muhammad bello radiyallahu ta'ala kuma dan muhammad bello radiyallahu ta'ala an sarkin musulmi ya shiga tijjaniya ba komai bane wani ya dinga ta da kumfan baki ya dinga ta da karahanci ya ce shi an tauya ƙadiriya ba haka bane ai ba a ƙadiriya suke ba mun karanta shehu dan fodiyo darajarsa wajen annabi sallallahu alaihi shi kansa ya samu dariƙa kansa yanzu Muhammad Bello ma'ana daga dariƙa babansa inda dariƙa ta ishe su me yasa dan fodiyo ya dariƙa kansa ai har yanzu ba wai sai dai dan mu aka raina dan mu ake amma yanzu ai da dace ma ai faɗa da tijaniya ba tukun a koma wajen babban radiyallahu ta'ala anhu a ce me yasa ya je yayo dariƙa kansa wannan yarenmu ne mu 'yan ɗariƙa mun san a ce mutum ya yi ɗariƙa kansa duk girman faila da girman abin da ya bawa Allah ya bawa Shehu Ibrahim kaulaka radiyallahu ta'ala anhu hadara ta ba shi zaɓi ko za ka ɗariƙa sai ce ina yana nan ƙarƙashin Ahmadu zai sha'ani bai yi ɗariƙa kansa ba bai yi ɗariƙa kansa ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa Shehu Usman Dan Fodiyo daraja da komai ya ce hadara ta samu riga da duk gashi nan su suka rubuta duk gaba shida to ashe yanzu in dai ba da wata abu ba da an ce Muhammad Bello ya shiga Tijaniya ba ko ba ne yan kadiriya ko su ce abu kaza su ma muna kiran su su zo yanzu yanzu hasken su zai cika da komai da komai dan mutum ya shiga tijja ba kadir ya shiga tijaniya ba ci ba yayi ba ci gaba yayi yanzu yanzu haga hasken sa ya bayyana yanzu yanzu haga lalle duk hanya ce ta Allah da wanda yake tafiya a kafa da wanda yake tafiya a keke da mai tafiya a babur da mai tafiya a mota da mai tafiya a jirgin ƙasa da mai tafiya a jirgin sama duk in suka sa hanya za su lega duk lega za su kuma za su ba duk lega za su amma ga jirgin sama amma wanda yake cikin jirgin sama ai ba zai zagi mai kafa ba sai ce bawan Allah na Allah ne aikin Allah ike tafiya ike tukuru tafiya yake tukuru na Allah ne amma in yana son tsawaitu wa sahaltu dariqa ila al-haqiq to bare kuma yanzu zamanin faida bare yanzu zamanin faida tijani ai uwa ce a to Muhammad Bello radiyallahu ta'ala anhu ya ci gaba mai daraja ne daraja ta ci gaba ya shiga tijaniya duk shehu shugabanninmu na sakkwato da shugabannin tsada da suke sa bai shiga tijaniya ba maganar wazirinsa Usman Gidado Allah ya rahamce shi maganar su suke abin da ya rubuta a cikin littafinsa da ya yi kashful hijabi ya yi rufi wa raf'un niqabi yana daga cikin abin da ɗansa farfesa a jikansa farfesa ya yi wata muhazara ya rubuta yake yake cewa wala mara an nasu yayin da mutane suka ga minal mawaddati soyayya da take tsakanin sarkin musulmi Muhammad Bello da Shehu Umar Rufuci wal musaharatu da sarakuntaka da take tsakanin su kafin ya faɗi wannan wal musaharatu can baya kaɗan gashi fakara baya mutum ya duba ya ce ba yar Muhammad Bello Shehu Umar Rufuci a aura ba yana zance yan liman din nan ga kuma wannan to wal musaharatu da sarakuntaka da take tsakanin su zahabatul isha'at sai ya aka yada farko ganda cewa بأن أمير المؤمنين ويسرك المؤمنين انتقل إلى طريقة التجانية يا شيخ طريقة التجانية فأوجب تلك الإشاعة في ونن أبدا أكيانا إن توجبت تاليف وزير عثمان جدادو وزير محمد بن عثمان جدادو ونن أبدا أكيانا يا وجبت مسا كتابه يلي تافن كشف الحجاب ورفض النقاب ينكر الإشاعة ينا مسلم ونن أبدا أكفدا kuma magana ba ta yau ba ce ta wancan tun ta wancan lokacin ce yana inkarin cewa muhammad bello bai shiga ɗariƙar tijaniya ba walakin sai dai ta ta hazal inkari ƙarƙashin wannan musun fa ikitirafin akwai faɗa a sarari wahatiramin da girmamawa da ƙadirin ɗariƙar tijaniya da girman ɗariƙar tijaniya ba fa wai yayi ne don ya wulaƙanta tijaniya ba shi dai abin da zai so a ce muhammad bello rabiu sarkin muminai ya shiga wazalika yanda magana take li'annal wazira gida domin waziri a karra ya faɗa a sarar ya tabbatar da annahu qara a kitaba jawahirul ma'ani shi wazirin da yayi wannan littafin Allah ya yarda da shi ya ji kansa yace Muhammad Bello bai shiga tijaniya ba shi da kansa ya tabbatar cewa ya karanta jawahirul ma'ani wa bulugul amani lil allamati sayyidi ali al-harazi na shehu ali al-harazi al-magharibi mutumin yamma al-fafi mutumin fas ala amirul muna Muhammad Bello ga sarkin mumine ya karanta jawahirul ma'ani ga sarkin mumine Muhammad Bello shi da kansa ya sauke jawahirul ma'ani a gaban sarkin sarkin musulmi Muhammad Bello wazada waziri gida da Allah ya rahamshe shi ya kara ala anna zalika cewa yadda abin yake inna amirul muna kun da jin magana nan fa ku haddace ta inna amirul muna cewa sarkin mumine Muhammad Bello na saka nuskatayn ya rubuta ya kwafi kwafi biyu ade ba su fuska a wannan lokaci ya kwafi kofi biyu wa a dal wazira usman ya ba wazira usman gida da nuskatan guda daya shi kuma ya rike guda daya haka suka dinga karatu sarki irin na musulmi na Nigeria gaba ɗaya zamanin jihadi zamanin yanzu da ya ce a ban kansa za a ban kansa ba yanzu da sarki wani ma zai fito ya zage shi a'a sarki irin na wancan kuma sarkin na daular Usmaniya, Muhammad Bello. Idan ka duba littattafan Shehu Usman Dan Fodiyo, za ka san lalle wannan kuɗi biyu ne wali ne. Wannan walittafi a sarari take magana. idan ka duba littafan shehu abdullahi gwandu za ka san wannan malin ta ce mai ji da kanta take magana idan ka duba littafan sarkin muminai muhammad bello za ka ga ya haɗa biyun walittacce malintacce kuma mulki ne sarki ne yake magana shi ya haɗa uku walittace dan bodiyan ne yake magana radiyallahu ta'ala anhu sannan shehu abdullahi gwandu ne yake sannan muhammad bello ne kuma da wayewa da kaza kaza ya hada to a ce wannan ne wannan abu ya zauna ya rubuta jawahirul ma'ani ya ninka kashifin ilba wajen sau ya zauna ya rubuta da hannunsa yanzu don Allah wanda mukaddami ne a cikin muqaddaman mu Allah ya dada su ba wai jiran farko lakanta ba ya zauna ya rubuta ko kashifin ilba da hannu saboda girma da kaza kai waye ma ya karanta kashifin ilba daga farko zuwa ƙarshe ba wai ya rubuta ba a'a ya karanta ma ya san me a ciki ya karanta amma yana ne yana takama duk abin da ya soke ya soku ko duk abin da kaza kaza amma ga sarki sarkin ma ba irin ne yanzu da dukkan girmama na yanzu sarkin musulmi muhammad bello ya rubuta jawahir ma'ani guda kwafi biyu ai ko bai ce ya yi tijjaniya ba ya ce ya yi ko bai ce ya yi ba ai da waziri ya so ma ya shiru allah ya yarda da shi ai ya ce sarki ya yi tijjaniya haka kawai ba shi da wata alaƙa da tijjaniya me ya kai shi waɗannan wahalhalu ko me ya kai shi kansa waziri da sauke littafin jahil su je su ɗauko wani littafi man mai girma mai daraja na ƙajiriya Allah ya dada shi zo a karanta ko a ce ya kwafa ya karanta yanzu wannan bai nuna mana ya yi tijjaniya ba sai an tsaya yanzu in dai za a yi adalci dukkan kaga yanzu shau adamu illa radiyallahu anhu shi ma haka ya faɗa muna ana yada farafa dan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi ba wai me in yayi me in yayi to kaga ga abin da wannan ya faɗa Allah ya saka mata to Muhammad bel yanzu da shehunan mu Allah ya yarda masu girma da suna da kula da lamurmuran mu ai ya dace su bi ta hanyar manya ko da yanzu kalifa din nan namu ya sa sarkin musulmi ya fito mana da wayannan jawahirin ma'anin nan da sarkin muminai ya rubuta mu yi gidan tarihi mu ajiye wannan ba abin ko a kai fasin zawiya shehu tijani a je a ajiye wannan ba abin daraja bane kai banza ne a ce sarkin mu waye sai ya mana gani gani a Nigeria ko ya dinga ganin mu ba wa'ansu bane ko kaza kaza ko tariqa kaza kaza har zage zage ya shigo har a zage shehu tijani a Nigeria har a dan shehu Muhammad Bello Amirul Mu'minin ya yi abu ya rubuta jawahirul ma'ani da hannun sau biyu ko a dinga zakin jawahirul ma'ani ma'ana sarkin mumina ya rubuta kafirci da hannunsa kenan ko kuma su suka ɗau tuta da komai suka yi jihadi to a ƙarshen littafi wannan ka duba kashful hijab za ga a ƙarshe sai shi waziri yake cewa ku sani ilam kai ku sani fa kai sani hanni ma azaraitu ala shaykh abul abbas ba kawai na wulakan shi sai su gane ba fa duk wannan abu da na faɗa ban yi inkarin walittarsa da gyaransa da ɗarikarsa da cewa fifita-fifitan da Allah ya ba su duk ban zamu ban yi inkari ba. To me ya yi shi dai a ce sarki a yaɗa ya shiga tijjaniya shi ne abin da ya Kuma shi ma ba ce yi ban ga yayi ba ko kaza kaza ce ina ga har ya rasu yana ziyarar babansa. Su ka tijjana ba sa ziyara. Tijjana ba sa ziyara ba za mun shiga uku. ba ma ziyaratu ta'allikin wasin dadin gwagwagon gwagwagon mu je mu faɗi ba mu albarka da mun gode Allah abinda ka sabida sabida kuma mu yan gata ne wannan falala Allah ke duk mai so ya shiga mu yan dariƙa katimul auliya'i kamar yanda yan dariƙa yan musuluncin katimul anbiya'i ina su wajen isa ana haleluya ana neman a wajen baka roma amma da girman su Allah ya da su haka katimul auliya kamar yadda shi Muhammad Bello Amirul Mu'minin zai gaya mana da kansa in laifi ne haka Shehu Dan Fojo Allah ya da shi darajar sa wajen Allah ta kai shi ma an bashi dari da kansa sunanta Fodawiya reshe ce ta Kadiriya hatta Shehu Adamu ya loriya faɗi haka kare da an ce wani ya shiga Sujaniya ai ba wani abu bane ko ai yanzu zan kan Kadiriya kam sai dai ta zama asali kawai a dinga faɗarta amma so muke duk wanda zai magana shehu dan fodo radiyallahu anhu in dai mai ilimi ne in dai ya magana fodawiya ba kadiriya ba ba a wai abba shi kansa wannan bai hana girman ƙadiriya ba manyan tijjaniya kamar yadda muka faɗa da yawa bare zamanin sahibul faidat manyan da suka karbi faila abu aka ga girman su don gasa ga tarihin sanan cikin rikilatu kwanakiri ga kakan sharifan mali gaba daya kakan su shari'a ibrahim haidara shehu musaidi muktar sharifi ne wali ne wanda ya yi yaki da turawa da baki daya bai bacci ba a san shi da bacci ba bai bacci aka kamo wani daga cikin shehunan ɗariƙa shi ma aka haɗa su kurkuku ɗaya shi wannan shehin ɗariƙa an ya gama wuridansa ya gama sallolinsa ya gama abin da zai kawai ya kwanta ya baccinsa shi ko yana nan zaune ana ijtihadi ma su kokari su kokarin nan suke gani to wannan kokari yana da kyau amma su kokari ne ba wasa ba eh kwanta bacci ga tida zakari ya ce na yarda da kai an ba wannan ya baka ɗariƙa wanda shi kuma wanda ya kwanta da shaudu ne ce ga almajiri na nan kama min shi ya isa ya tashi ma ya gaya wannan mutum aka tashi ana kal jikansa shabai ibrahim haidar shehi na rabiyallahu ina da ijaza mutlaka da shi ya gaya min wannan rabiyallahu an su shi kansa shabai ibrahim haidar na ga irin kokarin ruwan gidan baki na Kano na Talhudu inda ake fara aje a tambayi masu gadin gidan da hita da komai a wajen su zai yi alwala ba zai iya taɓa ruwan sanyi ba aiko nun ba da hita su kuma dan wani abun sai mu a suka ce ai ba hita kaza kaza rizabuwa gidan ta fi dam girma ta fi rijiya dan mutum ya hada ciki in ba wani mutuwa zai mutu ta fi ta dinga ta farfasa tana abu da abu da kudu baniyan su kaza kaza amma kakan su gashi sai da shi da bakin sa yace kai na yi mafarki shi da Abdul Aziz radiyallahu ya ce kaban dare kai da ni ma shi Abdul Aziz ya ce kai almajirin amma ina tsoro kan gaya maka ce ne ma nake kaza kaza daga nan ya fito ta dariƙa tijaniya a cikin ya zama daraja to kuma za mu zo ni wallahi ba dan ma rikici ba yan uwa ka abu ni shehu dan fodiyan ma radiyallahu ni ba wai dan tijaniya ba dan ni dan faila ma nake ganin sa da shi ba abin da bai gaya mana na faila ba idan nan nasa yanda ya faɗa ya yi kashafin sifatu da su asma'u da su zaɗi lalle ya yi wannan kashaf idan nan nasa a zalan wa abadan ba a rufe masa lalle ya ga ajaibul malakuti ya ga ajaibul malakuti to wannan dai kuma a take ana da dukkanin shugabanninmu za su bar wannan littafi kashiful hijabi su ɗauko jawabul kamili na shehu muhammad raji ai shi ma malamin su ne kuma babba ne a cikin su kuma da shi aka yi jihadi shi bi ya faɗi yadda aka amma shi ba za a kula na asalin littafin ba ba wannan ake so ba rafi Allah ta'ala amin su wai ne muke so sai mun faɗi wannan a Nigeria a'a dan mu faɗi girman mutanen nan da mutanen banza ne ba za mu jawo su a ciki ba dan mu faɗi mu ma ba na banza bane ba fa irin wayannan mutanen fa sun shiga kuma in wani ya ce shi bai yadda ba to mu da muke da abubuwa a hannu ma ce ba mu yadda ba ma ce ba mu yadda ba kuma ma abun ma bai tsaya nan ba albarka annabi sallallahu alaihi Allah ya nuna mana ranar da shugaban mu wannan uban namu sarkin musulmi na yanzu Allah ya nuna mana ranar da zai tafi kaulaha babban gora sai magogin karshe ya tafi kalifan shehu na kaula ya je ya bashi dariƙa ko ya tafi fa yanzu yanzu za ga abin ya musulunci ya ƙara haɓaka a Nigeria darajar sa ta ƙara ɗaurusa ba ci baya bane albarkan manzo Allah za a yi haka za a yi haka duk gaba gida to haga wannan kenan to kun ji duk abin da wayannan suka faɗa abun mamaki ne za ku san abun ba ga ɗansa Allah ya ji ɗansa shi ma ya zo shi ma haka ya tarihi shi ma ya faɗa ɗansa Abdulkadir shi ma haka ya haka jikoki suke kai haka har tashin kyama yanzu a dinga abubuwa ya faru amma yanzu idan muka ɗauko magan shi ko Muhammad Bello da kansa ya gaya wa duniya zai tsoro ya ce shi ba tijjani shi da kansa wannan kasida akwai magangan abubuwa da yawa nasa ga wannan kasida dukkan manya za ka ganta a hannunsu da abubuwa da wayansu abubuwan da suna cikin taska an boye mutumin da ba a yadda ba a fito da abubuwansa to wannan kasida ko kowa bai yadda da ita ba an yi ta dukkan Allah ya saka wa na'ibi suwaid ya yi maganganu a kanta wa'yansu 'yan rashin kunya sun yi magana ya ce kun ga Allah duk kuma wannan magana sa mutum ya faɗa da hannunsa da kaza kaza to wai me kuke so sai kun kore ne sai ne dan yayi tijaniya sai ne shi baya ne ko ko sai ne ga mutum ya faɗa to ga shehu ibrahim kaulaka kowa ya san shehu ibrahim adali ne ko makiyinsa ya sa a je a ji ɗahilin ne gani shehu ibrahim kaulaha ya tabbatar da maganarsa a cikin littafinsa albayanu wacce biyanu tijaniyatu wacce ja wannan littafin yana da girma yan ɗariƙa bare yan faira duk su ɗau wannan littafi su sai wannan littafi albayanu wacce biyanu makka ta sa shehu ibrahim ya wannan littafin muftin saudiya muftin saudiya shi yake da shehu ibrahim kai dai duk wanda ya ganka bare ya zauna da kai bare ya taba ilimi da kai ya san kai malami wannan ba a ja to tun da haka ne afirka an ce mana suna nan suna wani kafirci wai shi tijjaniya to ka isan mana manzo Allah ka je ka mutan mana da su duk daga cikin dariƙa shehu ya faɗi wannan a Murtaniya ga Bahamajo a zaune shehu ya ce muna hirar Bahamajo yana dariya Ibrahim Jau gashi yana dariya shehu ya ce sai na ce da mufti me ya tijjaniya sai ce ban sani ba sai na ce ni ko haga shehu Ibrahim ya ce ni ko haga na fanta ni ma ɗanta ne a adalci ni da na santa ni zan baka bayaninta ko kai da baka santa ba kai zaka bar tarihinta ka ce kufurin wa zanta katun wa kaza wa kaza kafirci ne fita daga aji sai ce a adalci wanda ya san abu shi yake faɗa sai shi bara ce to tambaye ni tijani a kaka bar labarin sai shi bara ce wai shehu tijani sai ce ban san shi ba sai shi bara ce haka ni ko na san shi kwarai da gaske shehi na ne sharibi ne ma'addacin qur'ani mai kaza mai kaza ka a adalci ni zan baka labarin shaujani ko kai ka ba labarin shaujani sai ce a adalci wanda ya san abu shi yake faɗa sai ba ce to tambaye ni shaujani kaka ban labarin sa to ka ji tijaniya ka ji istighfari ne salatin annabi ne la ilaha illallah ne shehu ya ma bayani da ayin sahu muslimu muslima ala tarki yanzu musulmi zai yi musulmi nasiha ya bar istighfari sai ce la la la ba zai yi ba sai ya ce shehu yanzu yanda za a yi to Allah kai mana littafi ka gaya mana tijaniya don musanta wallahi mu yanda ake faɗa mana ita ba haka shine shehu ya masa albayanu wa tibyan wa tabyin albayan wa tabyin fi tijaniyati wa tijaniyina wannan littafin yau da kansa a maganganu da yawa ya tabbatar da cewa mufti ya sa saudiya ta ɗau nauyinsa da komai to wannan shi ya dace to in ma mutum bai san ko muhammad bello ya yi tijaniya ya duba wannan littafi shehu saudiya yake gayawa kuma yana gaya wa musu girman tijjaniya cewa ga sarkin musulmi ma wanda ya kaza dan shi wani fojo shi ma yana ciki wanda su ma so suke su daji wasu dan fojo na ba dan da an an yi nesa yau dan fojo sufi ne ash'ari ne ba malike ne radiyallahu ta'ala anhu dan dariƙa ne kaza kaza kafin Allah ya bashi dariƙa kansa ba kadire ne radiyallahu ta'ala anhu su ko duba sai da wannan ba jalla to ga wannan kasida ta amirul muminina za mu karanta ta mu ji shehu ya sa ta karshen albayanu wata biyu shehu amirul muminina ta if bil manazil sal atlala awdani an sakini hawa an diyar killani da an ka salma wa indan warraba ba wasal an halihin nabiha min ba'di azmani da an ka tazkara hala naf'atihi wala يغنيك شيئا سوى تهيج أهضاني قد أكبرت زادها كدما وقاتنها من بعدهن أقاطيع لرئاني بل فاذكرن أكلا أن ألفتهم بذلك القطر هد عن ذكر غزلاني هم الذين علوا قدرا فويك سما وشاء ذكرهم بفضل الرحمن لا تركنن إلى من دونهم أبدا لا يعجبنك منهم جلد هيداني لا ترضين بحظ دون حظهم إن كنت رائم أفضل وإحسان هم الملوك فما ملك لغيرهم أهل المنازل نالوا كل رضوان لا يشغلنك عن استعداد عدتهم آراء من غرقوا في بحر طغيان وانتهج نهجه لله مستلما وسائلا منه توفيقا برضواني ورد مواردهم واشرب مشاربهم وحضر محافرهم حبا لراماني وانزل منازلهم وذهب مذاهبهم وزرع مزارعهم شمر تكنداني لهم برازق لا تودى لغيرهم وحسن راي وتكسيس بتجاني فنسأل الله توفيقا بجاههم وجاه شيخهم المشهور تجاني بجاهه رب فاصبع عن جرائمنا ونجنا ربنا من هر النيران واجذب أبيدك للحضرات منكشفا له الحجاب بجاه الشيخ تجاني حتى يطالع أنوار الجلال بلا شوق لنفس ولا حظ لشيطان كيما تؤنسه بشهود ذاتك في حضرات ملكك من تلبيس أكواني ربي سألتك بالمختار سيدنا سلم وسلم عليه طول أزماني ولترضى عني وتغفر كل ما عمل جواره بأبي العباس تجاني وأن تكشف عن عيني حجبهما حتى أراك بتحقيق وإيقان وأن تثبتنا في ورده أبدا وأن تجاورنا في دار الرضوان وأن تثبتنا في ورده أبدا وأن تجاورنا في دار الرضوان وأن تثبتنا في ورده أبدا وأن تجاورنا في دار الرضوان وأن تبلغنا أقسام قلبنا وأن تملكنا أرسان إرخاني وأن تفيد مياه القدس ماهكة لكل ما قد جن من كشر أدراني وأن تسامحنا عن كل مأسية وأن تبوئنا جنات رضوان وأن تخلد حب المصطفى بدمي كما أصاحبه في كل أحياني واستر عيوبي بستر منك يا سندي لا تعتك الستر يا ردي بتجاني السيد الماجد السباق وأسمه من أضاء علم من أصحاب إرفاني بحر النوال وكاف الأمن لائزه يؤتى الجنان ينجي شر نيراني مولاي مولاي قد أوتيت مرتبة يكل عن دركها أصحاب إرفاني قد شاء فضلك في الآفاق منتشرا أنوار صدرك تهدينا لرحماني إن كان كل شريك الأصل ذا شرف لأنت أشرفهم من عند رحماني لأنت أرفعهم قدرا ومنزلة بنيل إذ وتفضيل ورضوان قد كان جدك في الأرسال كاتمة وكنت كاتمة الأقداب تجاني فذاك إرس حقيقي فليس يرى من يدعي ذاك إلا أنت تجاني لأنت سيدهم طرا لأجمعهم رقما لكل أنيد أهل كذلان أنوار وجهك تهدي كل قاصدها ونور صدرك يهدي أهل إرفان طلبت كل مقام عند سيدنا ونلت ما نلت من فيض وإحسان فبائل قرأت أسماء حافظكم وبات من هكده في نار كذلان لله درك من بحر المعارف ما زالت فيوضك تروي كل ظمآن فنسأل الله من بركات وجهك أن ينيلنا بك رضوانا برضوان وأن يزيد لنا علما ومعرفة بأذن قدرك من سر وإحسان رضي الله تعالى عنه أحمد بلو تركي أوكي كافة سلاكونا سكي رضي الله تعالى kaji ibbil manazil tsaya a gidan da jin nasu mana dama mun faɗa in suna faɗan manazil da hadarorin kaza ko ibbil tsaya a gidan da jin kal adlala audani tambayi kufaffakin su garuwan da suka bari hadarorin su da suka tashi suka bar tambaye ta an saki liha da mazaunanta wa an diyara killan da gidan da jin abokai da an ka salma kai rabu da salma da Allah rabu da salma shi mana wa hindan rabu da mace da ake ce masa hindu war rababa ka rabu da rababu kai wa sal an halihin na tambaya halayensu wanda suka san sa gaya ma biha min ba aji azmani bayan zamani da an ka tarka ko tuna ta ma kai kuka tuna ko salma ma kai la na ba shi da amfani tunawa ma ba shi da amfani wala yuguni ka shay'an suna ta ma ba zai amfani da ko ba su wata hayi da hazani sai dai ta taso ma da bakin ciki zai ta taso ma da bakin ciki kada aka zarar ba da hakiri kai da Allah duk ta yi kafako duk wajen duk yayi fako idiman da if wa qadinu ha mazaunan tamamin ba aja bayan ta duk sun bar wajen yanzu ba kowa a wajen illa a qadiru yani sai kawalwar ya ta za ka dinga nuna ma kamar mutane ka sa kowa fanko fanko ashbahu za ka dinga gani za ka dinga gani a wajen ba kowa bal bari faskuran na akin la'an faɗa abokai faɗa abokai aliftu humuda na saba da su bi zalikal qudra a wa'annan garuwa hid kai da Allah kauce uturud rabi an zikir gizlani daga faɗan bareyi masu kyan nan bareyi din nan humul ladina alau wa'annan da nace ka faɗa su ne wa'anda suka ɗaukaka ƙadaran daraja wai kasama sun fi sama ma ɗaukaka wa sha'a zikirahum wa ambatan su ya ɗaiɗaitu bi fadli rahmani da falalan Allah ba karfin su ba falalan Allah to kai ma shiga a sha falalan Allah da kai shiga la tarkanan na karka karkatu ila man dunahun zuwa wani su abadan har abada na ga maka kabu wani su la ya haju bannaka kar sai ya tsare ka minhun daga ganin su gilza hidani kaurin bangonka kabban kaurin bangon gidanka dan kai wani turka turkan katangu su hana ka wannan wallahi yana ga yawa yan mulki da waye duk wannan turka turkan gidaje da sarauta da kuɗi da waye duk sai hana ku gane Allah ku kama lamarin Allah sai abin ya ƙara kyau gilza hidani kaurin bangon gidanka kai ya tsare masu kai ya tsare masu la tarbayan na bi hazin kakka yadda da wani rabo duna hazin mu ba ya raban su ba duk wata halala da aka gaya ma ajiye ta sai ta tijjani san ta yadda in kun tara ima amma fa ba da kowa nake ba in kana neman falala fa da kai nake wa ihsani in kana neman ihsani ma'arifa kake nema falalan Allah kake to da kai nake humul muluku su ne sarakuna ai ni ne sarkin sarkin musulmi ko da wannan ne wallahi wayannan su ne sarakuna mun gode Allah sarki ya ce su ne sarakuna daga yana ka sarkin musulmi ya ce wayannan su ne sarakuna sai da ne ya gani radiyallahu ta'ala anhu ya ga Umar al-Futi ya ga Umar humul muluku fa ma mulkul ba wani mulki a wajen wani wallahi kariya yake kowa ya shi da gairihim ahlul manazil su ne ma abotan matsayai masaukai na du kullado duk yadda ta Allah sun same ta sun same ta la yashgalannaka kar ya shagaltar da kai anisti idabi uddatimu ka kibin ka ki shiriwa da shiriwar su irin shirin su zaka dinga yi ara um me kai ya shagalantar da kai ara umman gari kufi bahar duguya ne ra'ayin waɗanda suka dulmiya a cikin tekun girman kai da shishigi ga dukkan ya hana ka ahalin da bayani ai suna nan sai zabura kai wanda hin hajar ka bi hanyar su lillahi dan zatin Allah mustaliman ka karbi dariƙar su ka karbi abin su wasa'ilan minhu ka roki Allah tawfiqan tawfiqan dacewa bi ruwan da ya dasa ka roki Allah ya tsake ya rike ka kakam akan hanyar su warid ka gangara mawari da humma gangara su da inda suka gangara nan suke sha bi su ka gangara washiran mashari ka sha irin ruwan da suke sha gaskaci za ka sha wani washiran mashari ba wa hazir mahazir inda suke zama halarci inda suke hira ce ka nan za ka ji Allah wa hazir mahazir hubban da rahman dan san Allah inda Allah kake so ko wani shirme ne za ka sa amma kin ci ne kan an fi su ma wannan amma dai ka ji amirul muna wanzil manazilahu sauka masaukansu gidansu za ka dinga sauka wazhan mazahibahum hanyar da suka za ka dinga bi mazhabar da suka yi za su dinga bi dan a kawo ma wani shirme a ƙasar kaje tasu za ka bi mazahibahum war'a mazari'ahum gonar da suke noma kai ma shiga ita za ka noma shamir zage dan tsefa ta kundani yanzu yanzu za ka yi kusa za ka yi kusa lahum barazuku suna da madatsiya fa suna da katin mulaujiya ifa suna da barzaki wanda ya daɗe tsakanin annabta da walittaka walitta ba ita ta shawon abin da yake nan ba cikin annabta sai ta abu ta wajensa arziki kenan suna da amada tijani ba ya isa malam bashe mu tijani shawo abin da kai ta ba dan dai rahama ba to wannan ba sai falalan Allah ce wannan ba ta gidan kowa ba ce duk mai so da ya shiga yanzu ya gani sarkin musulmi yayi gaskiya radiyallahu ta'ala lahum baraziku suna da madasiya la tu daligairihimu ba a ba da ita ga waninsu ba ba ta kowa ba ce ta ligairihimu wa husn ra'ayin sun iya kiwo sun iya shiryar da muri wa taksisun bi tijani su aka keɓanta da tijani kowa ya nemi tijani Allah ya yi nasu ne falala ce ta Allah kowa su aka keɓanta fa nas'alullah muna roƙon Allah tawfiqan dace bi jahimu albarkasu wa jahi shaykimu sarkin musulmi yana neman ta yana ta wasu lima da yan ɗari ga matu saboda girman su bijahihim albarkan su wa jahi shaiki mu albarka shehun su almashhur wanda ya shuhura din nan tijani da tijani radiyallahu anhu bijahi Allah dan albarka shehu tijani dan alfarmasa rabbi ubangiji fasfah an jara'imina kai rangon ga dukkan dillai fufukan mu wa najjina ka tsayar da mu rabbana ubangijinmu min harri nirani daga wutar da sa ake kaji sun ce sarki mutum yana da zunubi a'a wannan zunubin manya ne shi ya san me yake faɗa zunubin manya ne idza qulta ma aznabtu wa in kace da halar Allah ai ban taɓa ai mu yan yan isma ba mu taɓa zai tafi ai da kaga kan ba a san me zunubi ne ga ba ga ka ba kai sai ka ji ka shafe ba kai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna duk wani zunubi banza ne ganin da aka shine babban shirka wa najina min harri rani Allah ka tsere da mu daga kunan wutar jahannama wajzub Allah ka fuzgi ubaidaka yayi jazaba sarkin musulmi jazaba yake radiyallahu anhu wajzub Allah ka fuzgi ubaidaka lil hadarat ya shiga hadaran Allah yanzu yanzu mun kashifan yana abin yayewa lahu hijaban a yaye ma duk hijabi bijahi shekhi albarka shehu tijani na irin hijabin nan da ake yaye maka shi a ce sun zama yan hakika shi nake so a yaye ba mutum jiya abin mamaki wallahi duk kibin nan ta maroko kowa ya diga kallon ta zai ga ana faɗa ko mutane suna tarihi kan sufanci abin abin dariya aka ta wani yana tarihi kan sufanci ai mu sufancin na yamma mu ba irin na gabas ba ne, mu sufancinmu na yamma a kalaku ɗabi'o'i muke su kuwa harifu da wane ne. Sai mutumin mu da ashe wai mutum Falastin ne wannan da na ce ya faɗi abin nan. Sai aka kuma nuno shi. Aka ce ga abin da wannan faɗa sai ce kai sufanci duk inda yake ɗaya ne inda sufanci. Ba wanda zai ce yana da ɗabi'a ba shi da ma'arifa, ba wanda zai ce yana da ma'arifa ba shi da ɗabi'a. ba za ka iya raba su ba ba ka iya cewa jiki ba rai ba ko rai ba shi ba za ka iya aka sa sunansa a muftin palace na shi a sai mun zo ziyara wallahi mutane sun dame mu ka ji wai sufancin sa shi ba irin na gabas bane wai shi sufancin sa a kalaku yan karambani malam ba su san komai ba wasu sufancin gabas ka san su siriya yake faɗa su ne gabas ɗin nan duk su muhiddini min arabiya a nan suke duk wannan ɗirka su kalli safar na su butu wata amma duk ba goyon su kuma kamar su shekanci suka dinga su ba ce a kalaku ba so ce a kalaku ba wallahi mufti Allah ya zaka muftin falastin din na to Allah ka gani hatta yudali a har ba wannan naka sarkin musulmi yayi tsinkaye ya ga anwarar jalala haskan jalalaka imana anwarul jamal ai sun gama sarki eh yanzu sarkin musulmi anwarul jalal yake so ya gani ya faɗi daidai ko ya faɗi daidai ba muna dan duk wani sufi ya magana wallahi duk wani sufi ya magana ya dai mi malla da bi mu zuru usabu amma mun ji daya amma yanzu sarkin musulmi wallahi ya burki to kuma in ya bi magana shau dan fodiyo dan fodiyo ya ga ma anwarul kamal ma yana nan amma da kamar hatta yi dali anwarar jalali bila shaubin ba tare da cakudawa na abu li nafsin kan nafsu ta shiga kan nafsi ta ta shiga dan za ta wala hazzul li shaytani ka rabo da shaytan ya zamanto ka shaytan ya zama rabo kai ma to annisahu dan ka ɗebe mai kewa bi shuhudu zatika da ganin zatinka shi yanzu so yake ga zatin Allah iya nan bil muayyanati wal kaza imana sarki fi hazarati mulkika hazaran mulkinka in gano zatin naka hazaran ka dan hijabi ce to sarki yayi na za ka gani a hazaran mulkin sa shin mana kai da sarakuna za su yi ma'arifa da ba su ji daɗi ba saboda manzo Allah ya ba su wata irin ma'arifa manzo Allah ya ce wani noyin Allah ne su akan ƙasa duk sarki inuwa Allah ne akan ƙasa to sarki yanzu abin da duk sarki ne kowane sarki ya shiga ɗaki ga almashi talakansa amma da Allah kai ya turo ba fada ya bani kashi ga talakansa ya bashi aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sarakuna inuwa Allah ne sarki inuwa Allah ne akan kasa to sarki ka shiga ɗaki ke tunani idan ni inuwa Allah ne ina ina wanda ina Allah da ya tsaya a rana ina ina wanda ya tsaya har inuwar tata ni yanzu ka nemo kai inuwa to ka nemo wanda ya mai inuwa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a zuro gidan tijani gidan sahibul sayyid yanzu yanzu sai ka ga mai inuwa yanzu yanzu sai Allah ya kara ma imani don dole inuwa kai hadara ce ga tana su suke nan kai da kaga takun da su suke ai ka sanya radiyallahu ta'ala an to musarkin musulmi da kaga takun da yake ai ka san ya san me yake to gaji ba mala to an nisu ko bi shuhudi zatika fi hadarati mulkika min talbisa akawani kuma a hadaran mulkinka saboda akwai hadaran menene zuwa mulukiya dinan uluhiyya da rububiyya sannan mulku ya faɗi ta san me yake cewa daki daki ba maganan malami yake ba ya san me yake ajewa fi hadarati mulkika min talbisa akawani Allah ka kiyaye min gurɓata wannan na kaunu duk halitta ga ta gurɓata ni ta shige min ta zama min hijabi sarki yana so a yaye ma duk wannan halitta daga gaban su imana yayi kyau rabi ubangiji sa'altuka na roƙe ka bil muktari dan annabi muktar abin zabi sayyidana shugaban mu sallin wa salli Allah ka jira da aminci a gare shi ula azmani mutukar zamani waltar da anni Allah ka yarda da ni والتغفير كل ما عمل الجوارح duk abin da ka bauɗi na ta aikata ka yafe mu bi abil abbas dan abil abbas tijani sarki an yafe ma ba zunubi zunubin hijabi ba ai ka gani sarki radiyallahu ta'ala anhu wa an tukashifa an ainayya Allah ka yaye wa idan dinan nan nawa hujbahuma hijabin da yayi labulan su hatta araka Allah har ganka kuru-kuru bisa hakikin da hakikan cewa da tarbiyya ya iƙani da yaƙini uban wa zai zo ya ce mana ba zancen ganin Allah ko mun zan yan haƙi ko kaza kaza kaza ko sahibul faidati ya zo da wani abu daban wannan su ne Nigeria su ne Afirka ma su suka kafa musuluncin gaba ɗaya su suka yi jihadi kaji abin da suke faɗa su ne ash'ariyancin su ne malikancin su ne ko me din ba rabiyallahu ta'ala anhu su ne shugabannin mu ulaika aba iyayen mu kenan ba shi ne musu a zo mana da wanda ya faɗi irin wannan to radiyallahu ta'ala anhu wa an tusabbitana Allah ka tabbatar da mu fi wurdihi akan wurdin shehu tijani wa an tusab Allah ka tabbatar da mu fi wurdihi a cikin wurdin shehu tijani wannan zamirin nawa ne wa an tusabbitana fi wurdihi abadan ha abada wa an abada wa an tujawirana Allah ka mokautantace mu fi darar ruwa ne a gidan aljannaka wa an tuballigana a ƙasa maɗa Allah ka isar da mu ƙarshen abin da muke nema ka san ku ƙarshen abin da arziki ke nema ƙarshen abin da muke nema wa an tumallikana Allah ka mallaka mana arsala irfani ragaman ma'arifa mu ma'arifa muke so ta zuwa hannun mu dinga kwana da ita yadda muka ga dama to ragamata Allah ka danka mana ragamar irfani ma'arifa Allahu akbar duniya kan sun gama da ita sarkin mu zai gashi duniya kan banza ce lahiran ma ba ita ce a ci yanzu sanin Allah ne so yake Allah ya bashi ragama sanin sa dan ya shiga fagen walita ya san da yake cewa duk wannan abin da kudubai su muhiddinu bin arabi su da abdul qadir jiyar suke faɗa zuwa so yake yi ya dinga ya gane kuma ya faɗe kuma ya gane kuma kuma shi ma ya kawo nasa bijahi tijani albarkar tijani mun gode Allah mun gode Allah da dukkan girmama kowa ai wa an tafi da miya halkudsi Allah ka kwaranyo da ruwan hadara to faila wa an tafi da Allah ka kwaranyo da miya halkudsi ruwan tekun nan na tsarkinka ma'aikatan mai shafewa da kulli ma kaddajar da duk abin da ya duhu min kishiri adrani na bawon kazanta wadda failan nan da in ta taho duk wani bawon kazanta komai kaurinsa komai dunsa yanzu za ta shafe yanzu za a zama kan wa an tu sami hana Allah kai mana rangwame an kulle ma asir ga dukkan sabo wa an tu bawu ana Allah ka saukar da mu jannatu rizwani gidan aljannar yardanka wa an tu kallika hubbal mustafa Allah ka takuda san manzon Allah bidami da jinina jinina ya dinga bugawa da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma usahiba hujjatun abokance shi fi kulli ahyan cikin kowane lokaci manzo Allah ya zama tare da ni kuma ina ganin sa ina magana da shi me yasa sarkin Fas ya bi Shehu Tijani in ba haka ba me yasa sarkin Fas Maulana Suleiman wato abin da yan uwa mu gyara tafiyan mu ba wasa bane muna da makiya da yawa ba na yanzu ba da datu da abu mun haɗu da abubuwa amma in dai Afirka nan ce ko ina ma tun daga bayyana shehu tijani daga sarakunan ta har manyan ta akulwa duk ɗan tijaniya ya isa sarkin magarib din gaba ɗaya maulaya suleiman radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ya kwaci danja ya kwaci kaza ya yi jihadi iri kaza dan ɗariƙar tijaniya ne almajir sarki abdurrahman shi ne bawahabiye ibn mayaba ya so ya halaka shi ya so ya halaka shi ya so ya fita shi da kansa da bala'i ya koro shi da kansa ya zo ya durkusa gaban kabarin shehu tijani yana tuba waƙoƙin da ya yi na tuba ya suna nan ya koma har gobe mutane yanzu kasar mu Nigeria za ka ga jaki ku jaki yana zagin salatul fati duk ranar juma'a ko da a duba sadisa wata tasha mai tauraro din nan wata tasha mai tauraro din nan bayan sakowar juma'a kamar karfe biyu da wani abu za ka ga sarkin Maroko sarkin Fas shine shugaban kasa kuma gaba daya a zaune da dukkan malamai wani malamin zai mar karatu kaza kaza idan zai cika ka ji abin da zai karanta salatu fati zai ja to in irin wannan a irin wannan waje ya karanta dan wani fitaki a cikin kwatamin gidansa yana zagi mai salatu fati ta damu da shi ko ko dan wani ya ce ba zai dariƙa ba ko karin ta damu da shi amma haka ba dukkan manyan sarakunan tijjanawa ne maulaya suleiman ba tijjani sun yi zaman duka daya ya yi zamani da shehu tijjani shehu tijjani ya rasu ya rasu Muhammad Bello ya san duk sun san kansu ba zai yiwu duk a ce ba san waɗannan tarihai kaza kaza ba sannan ka taho Senegal din ka taho ka shigo mana nan ka tafi har tekun makan gabaki daya sai da Alfa Hashim ya rasu shaura 1930 Alfa Hashim ya rasu sannan wahabiyanci ya faru ya shiga maka Batijani na jika dan uwan Shehu Umar sai da masu yawa ana wazifa ne a zamanin alfahashin a haramin ake wazifa wai mutum da ya ga abu yanzu sai ya hukunci da yanzu sai ya hukunci da yanzu yanzu kan lamura ne na Allah to kaji abin da sarki yake faɗa to wa an tuballiga na wa an tu sami hana wa an tu to sarki mai maula sulaiman yace da shehu jani shehu wallahi sun ce ana ganin annabi wallahi ban karyata ba amma ni ma ina so yace kana so yace ce to sarki ganin annabi ba wasa bane sai an dan dan abubuwan da aka san akwai tuku tuku ba ce to shehu lami ya karfin mu ya ya ya ce to yanzu dai shehu iya karfi na dai nayi shehu ya ce ga salati da ya kai ai da anwarul muhammad ya ya fara shigowa sarki aka ya hau doki ba ba ragama sarkin fas gaba ɗaya maulaya suleiman sai gidan shehu tijjani ya buga shehu kofa shehu ya fito ya ce ai shehu ya ce shigo sau ya zaunar da shi kan buzunsa ya ɗau hannunsa na dama mai albarka ya ɗora kirjinsa ya ce ja su annabi ya bayyana kan gidansa Allah ya nuna mana ya bayyana kan gidansa da maulaya suleiman kai ma jika na ne da gaskiya shehu na yi ma izinin hizbul yamani saifi ta bashi shehu dan bodiyo radiyallahu anhu ya faɗi maulaya suleiman ne yana yana daga cikin suleiman autad za ka ga bayanin da suke yi shi wani mutum ne na kasalata ko kasablanka ne suke kila aka dan taba shi Suleiman Autadi yake faɗa ba har shi sai da zama kudubi a zamani dan fodo saboda to dan fodo yace dukkan mu muna nan karkashin Gausul Jami akwai shugaban mu yana kan kasa muna nan saboda Shehu Jani yana zo Shehu Jani ya riga shi rasuwa da shekara biyu Muhammad Bello radiyallahu ya rubuta Shehu Umar rubuci cikin rimahu yana nan Shehu dan fodo ya ga musu ya ga Shehu Jani da idan dinansa a gidansa na dage radiyallahu ta'ala anhu to ko mutum ya ce da ya daba ba wannan ne abin mamaki ba dan bodiyan da ya faɗi shehu ibrahim wanda tsakanin su shekara wajen ɗari da wani abu dan ya ce ya ga shehu da yake zamanin sa ai ba abin mamaki bane radiyallahu ta'ala anhu dama dai duk ba a musu wannan dai a ce dai mu din nan dai mu aka ba mu ne dai ba a so kun ku Allah ya ba mu waɗannan waliyai to Allah kuma mana kayan mu kowa ma ya shigo dariƙa ba ta kowa ba ce ta wanda ya shiga ta wanda ya shiga to sari amirul muminin yana magana akai a gyara zama radiyallahu anhu wa an tukallita wastur uyubi Allah ka sirrita aibobina bi sitirin minka da sitira ta ka ya sanadi ya majingina ta la ta hatike sitira Allah kaka ke ta alfarmata ya rabbi ya uban tijani albarka shehu tijani Allah kaka ke ta alfarmata da tijani wai waye kamar an tambaye kai wai waye tijani nan ne da kake ce kai asayidu ne shugaba sarki ba arshi ne kaji har asma'ul haqa'iq sarki la ilaha illallah kaji har asma'ul haqa'iq shi biya bi wallahi an faila ku yi kokarin ba haka ba kun ji kunya kun zo zamanin faila kun ga waɗanda ba su zo ta ba ma da fiye da shekara sun gama faɗar abubuwanta a ce mutum bai gane ba a wanda wallahi ya ji kunya ko ko yana nene wa faila gani gani ko shi ya zo, wallahi an ji kunya Hmm? to sarki as-sayyidu shi da shine as-sayyidu shugaba almajidu madaukaki as-sabbaqu marigayi asmahu mafi rangwamen man a adawan da ya bayar wa a alama ko ya sani min ashabi ilfani daga yan ma'arifa shi ya fi kowaye kowaye ya ba da ma'arifa ko ya magana shi da ya fi shi. wallahi kai gaskiya ya fi ya fi shi baharun nawali ke kun baiwa kenan imana radiyallahu ta'ala anhu an ce fas ba a so mai yunwa gurasa ba sai da shehu jami'a ba radiyallahu ta'ala anhu layya ta taba zuwa sai da ya raba akuyoyi ɗari hudu a rana ɗaya ya taba yanta bawa goma sha bakwai a zama ɗaya ahmad zai sha'ani shehu tijani an kwace man raƙuma dubu da kayan kasuwanci ana tsoron ka a gaya masa wani ce wai ne ne shehu ne fa sai shehu ba tunis sarkin tunis ya kwace shi alhamdulillah da bai iya kwace abin da ke zuciyar mu ba wannan duk banza ne an wani ne dai fara layi anan baharun nawali ce kun baiwa kenan wa kahaful amni kogon aminci kenan duk wanda ya shige shi ya aminci la'izuhu duk wanda ya fake da shi yutar jinana zai je aljanna yuna ji sharra miran za a tsayar da shi wutar jahannama duk wanda ya fake da shi wuce jani Allah ka samu fake da shi barka annabi maulaya shugabana maulaya shugabana kasko ita martabatan shehu tijani shehu tijani shugabana an baka wani matsayi ya killo an darkiha yana da kusa yana kasawa ya riske ta ashabu irfani yan ma'arifa duka ba su iya samu wannan ba kasha a fadluka darajarka ta yadu fil afaki a duniya duka muntashiran ta yadu anwaru sadrika hasken kirjinka ta hadira ita take shiryar da mu yau li rahmani ga ubangijin rahmanu Allah yake in kana kullu sharifin in kowane sharifi ma al'asli na asli in dai sharifin ne za sharafin maɗaukaki ne la'anta a sharafu kai ne sharifin su duka wani daga cikin irin yara masu yawa sharifai shi ya je wata zawiya ba babban zawiya ta gusau ba shi ma je cikin gusaurin ne ya je aka wazifa ita to ni sharifi ne ku yan ɗarika wanmu gani wani ya ce ka ci kaza ka ba wai ku yan ɗari ƙawan mu to gaskiya ne ku da kanku kulle na yawan jijjani ba kai yanzu kai zaka zo gaban sarki musulmi ka ce masa haka yanzu wannan mutum da a gaban sarki musulmi ya faɗi wanda ai kansa sauka zai yi la'anta ashrafun kai ne madaukakin su min indi rahamani daga wajen Allah ubangiji rahamani la'anta arfa'uhum kai ne madaukakin su qadran daraja wa manzilatan da matsayi binaili izin da samun girma wata filin da fifiko wani duwani da yadda kad kana jadduka fil danne na faɗa haka kad kana jadduka fil arsali katimatin kakanka ne cika makon ma'aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kunta katimatal aqda bi tijani kai kuma kai ne cika makon kudubbai jikansa katimil anbiya kai ko katimil awliya radiyallahu anhu fa za ta irsu wannan gado ne hakikiyun na hakika ba wani gado ne da wai wani zai dauke ribi ya ce ko zai je ya halwa ko ya sa kai wannan duk da aka shiryo da aka shiryo ne hakikiyun falaysa yura Allah ya gaya mana a Qur'ani Annabi Ibrahim ya ce yana so ya nuna mai ya yake raya matattu duk abin da aka faɗa a ilgazai ne zahiri na zahiri amma a rufe suna ji Allah ya ce masa to rikitsun tsaye hudu ka dandaka su ka yanyanka kansu amma su ka cakuɗa su su zama abu ɗaya ka rarraba naman su a kan dutse hudu to ka dinga kirawo kowane tsuntsu ɗaya ka gani sai in ya ce an ce da hankaka da zakara da da ɗawisu da suna nan su hudu to in ya ce ɗawisu sai ya ga naman ɗawisu ya fitar daban ya taru in ya zo ya sa kansa a jikin zakara ya san ba ni ba ne in ya sa kansa a jikin kaza da ya sa kansa ɗawisu sai ya tashi ya shara wannan haƙa'iƙul arba'i ne kowace hadara ta san nata ta wanda yake ɗaukan na wani da hadara ta dunkula ta dunkula mushiri ya ce mushiri radiyallahu ya ce da wani abu yana iya tara wani abu da hakika muhammadiya ta tare da ta tare hakikokin da ke abinda sarki yake nufi kenan Allahu akbar ba za ka irsun hakikiyo fa laysa yura ba a ga ko ba za a ga man yadda ila ka wanda zai da'a wannan ba illa anta tijani waye isa waye shi mun gode Allah komai kin mu da ake yi mutum dai bai sai ya ce shehinsa shine ba sai dai ya sa wa muhiddin bin al-arabi hati to shi ko ya ce ba shi bane gashi nan a cikin so ai an gode Allah to wai wannan ita ake cewa bakar hasada ka san kai ba na aka bane to kuma ba za ka bawa makiyan nan naka ba gwara dai uban kowa ya dauka to wai abawa tijanin ma radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin la anta sayyidun kai ne shugaban su durran gaba ɗaya bi ajma'ihim gaba ɗayan su ragaman dan dirmuza hanci li kulli anidin ga dukkan mai tsaurin kai ahli kizlani yan dadewa dan tsiya kenan dan durmuza hancin su sarki kara musu kara musu amirul mu'minina ko mu zama fada ma duk mu goma an yi taron Maroko 1980 Allah ya ji kan ado bayar radiyallahu anhu amirul mu'minina kenan malam sarkin fayil Allah ya fi kansa to har da shi aka yi wannan taron to bai je da fada ba alhaji ubawaru ga kuɗi ga abu alhaji ubawaru ya ce yalla bai ni ne ba fadan ka yanzu ni za ɗan sarki ya shigo shi yake shiga gaba ya dinga yin abubuwa to kai amiru mu mu ba sai mu shiga yan banga mu ba har yanzu sai mu ɗauki dama duk mukamin mu ne aka babba so tutan nan da shawon marubuci ya dinga ɗauka wallahi sarki musulmi muna fitar da ita har yau mu ne wallahi har yau iyayenmu ne ku shehunanmu ne amma ga hanya radiyallahu ta'ala an la anta sayyid anwaru wajhika hasken fuskanka to nan take dama hasken nan na fuskanka ta hadi kullu qasidiha tana shiyar da dukkan mai nufinta sun gani sun gani wa nuru sadrika hasken nan na kirjinka ya hadi ahla irfani yana shiyar da dukkan ma'arifa shehu waye zai gan ka ce ba kai bane waye zai ga hasken kirjin nan naka hasken kirji ko ana rubuta shi a littafi duk wannan su jawahir ba'ani da su kashi dukkan hasken kirjin mazaje to waye zai ga wannan bai shiryu ba dalar ta kulla maqamin shehu tijani kai ka ne mu fa kowane muka kaji yana bada labarin shehu tijani dalar ta kulla maqamin shehu tijani inda zaka san ba ya san me yake faɗa ba wai abba dalar ta kulla maqamin to mutumin da aka ya rubuta jawahir ma'ani da hannu ne bai gani ba da lafta kulla makamin ka nemi kowane mukami inda sayyidina wajen shugabanmu manzon Allah kaga nan ya faɗi sayyidina yana sanar ya ce sayyidina can fa ka san ya san ma'anar yauwa wanil tamanilta ka samu abin da ka samu min sayyidin wa ihsani kun ga abin da yake faɗa a nan wajen kilin yan dariƙa ma masu da'awar dariƙa da amma me yayi wannan magana da nan wajen shehu tijjani radiyallahu anhu ya nemi wa'yansu abubuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ka ga rubuta sa hannu to nan fa kutu ba katmiya ta dinga rubutawa ina son kaza kaza kaza almajirai na kaza kaza ya dinga ya dinga ya dinga ya zo manzon Allah na sa hannu bari ka ji abin da shehu sani kafan ga ya faɗa a nan wajen kasan sarki yana sanar da duk me yake faɗa Shehu Sani Gafan ga radiyallahu anhu a cikin littafinsa Gayatul Amani yake cewa radiyallahu anhu yake cewa yan cikin magana yace wa madalibihi da abubuwan nan da Shehu Tijani ya tambaya ya nema wa hiya mushtamilatu ta tattare ala jami'il maqamat amsa dukkan muqamai wal manazil da makaukai na ma'arifa wal mawaqif da matsaye wal hadarat da hadarori wal tarakkiyat da hawhawa wal ahwal da halaye wal darajat da darajoji allati nala hal arifun da duk arife suka same su al kummal manya wal aqdab da kudubai wal afrad da afradai wa ushiru laka min shay'in fi awwaliha zan dan gaya ma dan wani abu daga cikin tanji shehu sani kafan gali ta arifa dan ka san wato hakika ka gane wus'a ma'rifati yal wasani shehu tijani ma'rifati hadha sayyid wannan shugaba wa wus'ahu da yalwarsa wa qadrahu da girmansa inda Allah wajen Allah wa ma addallahu lahu da abinda Allah ya tanadar masa min karamati da karamuminsa wa mawhabati da baiwarsa wa nasuha ga dan abinda zan gutsuro ma shehu sani gaban ga dan gutsuro wani abu daga cikin littafin shehu suka yi rujal ayyashi barka da abinda suka yi rujal ayyashi ya faɗa kan wannan abinda sarkin musulmi yake faɗa Muhammad Bello radiyallahu anhu wa zakara al-imam Ahmad suka yi ruju imam ahmad suka yi ruji ya faɗa cikin kitabi a cikin littafin sarafin ne kaji lahu وقد أكبرني شيخنا shehun mu ya ban labari al'arifu billahi masanin Allah sayyidi wa maulaya shugabana Ahmadu Abdullahi Ahmadu Abdullahi shi kuma almajirin sayyidi Ali Tamasin sayyidi Ali Tamasin Shehu Tijani kuddisa sirruhu Allah ya tsarkake ma'arifarsa annahu shi Ahmadu Abdullahi kana wa kafa ya tsaya ma'ana ya ga alama ɗalibin Shehu Tijani ya ga waɗannan abubuwan da Shehu Tijani ya nema fi ta'arifin a cikin wani littafi musamman bil mawahibul ilahiyyati baye-bayen Ubangiji, filma ɗalibin Ahmad da cikin abin neman Shehu Tijani, fi kararisa a cikin takardu da kasil khalifatul mu'azzam da rubutun halifa babba sai da Ali al-Harazi radiyallahu anhu wadala ali halwali Shehu Ahmad Abdullahi ya ga waɗannan abubuwa sai ya dauke su sai ya je ya kai wa sayyidi Arabi ibn Sa'i sayyidi al-Arabi ibn Sa'i mai munyatul murid mai munyatul murid radiyallahu ta'ala anhu fa'alaha alai da ibn al'arabi ya gani sai ya nacewa shi abdalawi din nan fi katmiha kai wa Allah ka je ka boye littafin nan ka je ka boye ta wa adami idla'ihi ga kakka yadda wani ya ga littafin nan yau ba ma wai wa'anda suke waje ba ma yau yan dariƙan manhaja suna ta rikici da wani abu ya fi ƙarfin ba su yi zikiri imaninsu ya kama ba kai wa Allah ka fito da abin nan gaira gaira ahli kaka yadda wanda ba ahalin ta ba ya ganta wa raddiha ila mahalli kaga sai kamar da ita so din nan kaskan nan take wa qala lahu sai ibn al-arabi yace da sayyidi ahmad al-azalawi law kana li da wannan abin nawa ne ma da zaka bani la ja'altuha da na sa ta fi rab'at hadidin a cikin akwatin bakin karfe wa adkinu an binne sama kashiyata an yattali alai al'amat dan kar ga magari su gari sun marar da shekuna sai shehun mu ya mai da ita ila ki zanata isa taskarta ki zanata asrar sheki zuwa taskar shehu ki zani bi ainu mazi a ainu mazi wa qad tala'atu suka yi rubuce yace ni ma Allah ya azuta na ganta da ido na bihamdillah alaiha wa shar'atu fi tuwaylidin hannai wani ɗan ƙaramin littafi muna da wannan littafi ka kallamtu fihi ala ba'd madad na dan faɗi wani abu daga cikinta a ciki bima ya sara Allah abinda Allah ya yarda da shi min kaza'in sirri sayyidina daga taskar sirrin sa kudura sirruhu a nautu na sa wannan littafin suna bi risalatil imtinan wa rahmati ila sa'iril ummati wallahu as'alu an ya umman naf'u bi bima Allahu a'lam Shehu Muhammad Bello sarkin muminai Shehu Marubutu ya nuna masa shi kuma Shehu Marubutu Muhammad Gali ya nuna masa dan irin wayannan asrarai ba a faɗan sai Muhammad Gali ya gani idan shehu umar rubutu ya kawo sarkin musulmi su to shi kuma shehu umar rubutu wajen muhammad rigali ya samo su dan ya samo abubuwa daga wajen muhammad rigali sarkin musulmi ba zai ga wannan abu idan sa ta ga wannan abu har ya faɗe su ya tsaya wani biyar biyar ba jama'a gaskiya gaskiya ce kama hanya talauta kulle makamin ka nemi kowane makamin inda ka yi dina wannan magana yake nufi wannan abin da kake wani tamani ta ka samu abin da ka samu min faidin na daga kwaranye wa ihsanin da kyautaye fada'ilu falaloli ne qara'at asma a hasidukun da ta kwankwashi kunnan makiyin da muku hasada ba zai iya ji ba mutuwa zai dan kari yanzu yanzu fa ba ta sai yawaye gari fi hikidihi cikin kullun zuciyarsa yayye da zuciyarsa fi na da kizilani yana cikin wutar tabewarsa wutar tabewarsa billahi da sarkin mu'mini ma ya san da shehu ba wasa ba me me muhiddin billah arabi ya faɗa kafin a haifi shehu tijani da wajen shekara ɗari biyar da wani abu yace na gan shi a fa sunansa ahmad sharifi ne mai girman asali shine katimul auliya Allah zai jarrabe shi da masu hasada ba ta wasa ba me abdullahi tayyaha ya gaya wa shehu ibrahim ita kai ne sahibul sayyid ba wani ba ita za ka ga hasadar da ba wani da ya taba ganin girin wa'annan manya da suka ga hasada kai za ka ga wata ba a gani ba Allah ta'ala mun gode ba wai muna fa'izzun bi zillin shehu ibrahim ya ce wata ɗaukaka muke ciki a idan wani yana ganin ta kaskanci ne lazzatun bi mararatun mu a cikin daɗi muke take a nan akwai raɗaɗi akwai ɗaci wani ya ɗanɗana zai ji ɗaci kawai sai an zauna a irin wannan akwai wani alƙali yake cewa da ƙabalu ta ciyo su duk in zubuto daga gidan sai an mare su sai zai ce da babansa baba wai ni wannan abin da ake a bari mana don an sai baban ya ce haka ce za ku haƙura haka za a yi sai ko in mun fito a ce shehu ga yan kabalin nan mun fito ita a kwakwana mana mari yanzu dai ba wanda ya sai bari alkali dai babban ba ita wallahi da nazo nace da rana ba ba dan Allah wannan abu wai a bashi wai a bashi mana to haka dai mu daɗi muke ji failan nan daɗi ne da ita riga daɗi ne da ita wani ku yana ganin to wannan wahala da kuke wai yanayi ne kai sannan ku ba kowa wanda ya isa da wanda bai isa ba dan tasha ya sa ku a gaba ya dinga faɗar bai isa ya zama ya zauna da koma amma ya dinga faɗa ba komai daɗi daɗi sai Allah ya ba mu wannan daɗin kuma ya sa mana to kaji dai sarki musulmi yana lillahi da ruka ma dalla mamakin babugarka mamakin sirrin ka shehu tijani min baharil ma'arif mamakin babugarka tekun sanin Allah shi dai ma'arifa yake faɗa shi dai abin da yake faɗa abin da wannan mutum ya ce ta mutanen gabas amma su mutanen yamma yan akalaku ne lillahi darruka min baharul ma'arifi ma zalat buyuzuka failat ka bata gushe ba kwarinyan ka bai gushe ba tarwi tana kosar da kullu zam'ani din mai kishirwa fa nas'alullah muna roƙon Allah min barakatu wajhika daga albarka fuskarka daga fuskar shauti yani daga albarka fuskar nan ta haka an yuni lana ya saman mana duka da kai rizwanan yadda bi rizwani da cikin yadda wa an yazida lana ilman Allah ya ƙara mana ilimi duk wannan ilimin da muke kai albarka ka Allah ya faranyo shi ba wai wannan da ilimin littafin ma ai kowa ya san dubi littafin sa mana amma wannan tekun ilimi da suke wa qur rabbi zidni ilma wa an yazida lana ilman wa ma'rifatan da sanin sa bi uzmi qadrika dan girman matsayinka min sirrin na daga sirri wa isani da kyautaye ya tsaro mana to to wannan kasida ta ishe mu ko yayi dalila ko bai dalila ba shi da ya gaya mana shi ko waye radiyallahu ta'ala anhu shi da ya gaya mana shi ko waye Allah ya rahamce Allah ya bamu albarka Allah ya kiyaye masarautar Allah ya kiyaye kuma ya daga cikin abin da Allah ya yi masa har gobe a gidan babban walin ma shau dan fodin hayo ƴaƴansa ne suke sarauta ba wani mai hawa gadan sarkin musulmi ke ɗansa dukkan waɗannan jikokinsa ne kuma har kiyama har kiyama kamar yadda ga Kano nan har kiyama ta tashi ba wanda ya isa ya hau wannan gado sai bayero sai ba shan shani ya sa abu an ce za ta zama dimokuraɗiyya za ta zama wane ne ba abin da za ta zama sai bare ga Allah ya daɗa kayan mana da sunusi albarkan manzo Allah Allah zai sa ma Muhammad Bellan da kansa ya tajalli a wajen sarkin musulmi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun taɓa yin zikirin juma'a da shi kowa ya ga wannan sirrin ya hankalci wannan sirrin zamanin Muhammad Bello lalle ya dawo albarkan manzon Allah zai dawo barka annabi fatiha da salatul fatiha